بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اضري لنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, barkanmu da sake saduwa da wannan a wannan halka mai albarka wadda ita ce halkanmu ta biyu a kan muhadarori da muke yi a kan matsaloli na azumi. Kasancewar munasaba kamar yadda na faɗa cewa muna cikin wannan wata na azumi. ya sanya muka zaɓi gabatar da wasu muhadarori a kan azumi waɗanda za su shafi wasu wurare waɗanda za su amfane mu ƙwarai da gaske kuma za su taimaka mana a cikin wannan wata cikin sanin ko in ce cikin ƙara haska mana a kan ibadar da muke kan yi watan azumin ramadana kamar yadda muka sani ita shi azumin watan ramadana farilla ne kamar yadda jiya mun yi bayani har ma mun ɗauko tarihi na sharra'a wato shar'anta shi wannan ibada wanda mun ji cewa ta faro ne a asalin musulunci ya fara da rukunan musulunci rukuni guda ɗaya ne shine tauhidi daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara sallah shine daren da aka isra'i da mi'raji Allah farlanta sallah kafin wannan lokaci idan ka yi faɗi tauhidi shi kenan babu wata sallah sai dai kawai musulmai suna yin nafilfili ba a matsayin farilla ba ba wata sallah tsayayya ta farilla sannan haka azumi wasu sukan azumci ashura tun a makka kamar yadda hadisin sai da aisha ya tabbatar annabi ma alayhi salatu wassalam yakan azumci ashura a makka amma ba da matsayin farilla ba sai da ya zo madina ya iske sahabbai ya iske yahudawa suna azumtar ashura duka dai mun yi bayani sai ya zama na azumi na farko na farilla musulunci shine azumin ashura bayan nan da shekara daya wato a shekara biyu a shekara ta biyu ta hijira kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya saukar masa da farlancin watan azumi a shekara na biyu na hijira a watan sha'bana ya kai sauran kwana biyu ya mutu Allah ya farlanta watan ramadana azumta shi shikenan sai ya zama na watan azumin watan ramadana shine azumin farilla mun faɗa a jiya shi kanshi azumin farillan ya bi wasu marahil kafin ya tabbata kamar yadda muke yanzu marhala ta farko shine dama aka ba mutum da zaɓi in ya ga zai iya yin azumi ya yi azumi in ya ga ba zai iya ba to ba sai ya yi ba kawai sai yi fidda kai lokacin shan ruwa to wasu suka rika yin fidda kai wasu suka rika yin azumi hikima a haka da an zo an ce jama'a ku zo ku yi ta yin azumi mutane za su ɗauka addinin nan da wahala ya za a ce mu daina cin abinci tun daga farkon dare har faɗuwar rana wato tun daga alfijir har faɗuwar rana mu daina kaza mu daina kaza mu daina kaza kai wannan abun da wahala mutane za su ji tsoro shi yasa sai qur'ani ya bada zabi in kaga dama ka yi in kaga dama kuma ka ciyar dan me lokacin da aka ce kai wata rana zaka gwada yin bari dai in gwada in ga ko na iya in ka fara sai ka ɗauka sai ka ce to in ka ji baka iya ba sai ka bari kai ciyarwa to da haka mutane suka fara suka ji ashe ba akwai wani ludufi na Allah dan kafin wannan ibada da aka ce mutum ya zo ya zauna ya wani bai ci abinci ba ga al'ummar wannan wanda ba wani addini suke wanda yake irin wance dan mun gaya muku a masu yin azumin su ne masu wani addini don su ko wannan waɗanda annabi iske ba su da wani addini so wannan ya sanya waɗansu daga ciki ba su san wannan ibada ta azumi suna dai ganin yahudawa na yi ko so za su ji kama akwai wahala duk mutum da bai taba yin azumi ba kace zo ya azumi zai dauka in yi zai mutu to shi sa shi hukunci hikima ta shari'a sai aka fara da wannan tafiyar ce tafiya kowanne ma sai ji to ai zan ma iya yin azumin ashe zan ma iya yin azumin sai da suka samu nutsuwa cewa za su iya yi sai Allah ya ce to shikenan yanzu ba zabi bane ba kowa ma sai yayi shahr ramadan allazi unzila fihi alquran dalil nas bayyinatin wa darul furqan faman shahida minkum shahra falyasum saboda haka sai aka maida shi farilla zai zama babu zaɓin in ciyarwa din nan dan can ayar baya ta ce walazin yudiquna fi jisdan masakin walazin yudiqunahu fi jisdan masakin to sai sai wannan to sai wannan ta zo famashin domin ko shahara fal yasumhu sai ta goge waccan wannan ya sanya alhamdulillahi marhala ta biyu kenan da ya biyo marhala ta uku ko ta ka'ida a musulunci a farko shine duk mutumin da yayi azumi lokacin shan ruwa yayi zai sha ruwa zai yi ta cin abinci duk yana da dama amma matukar bai kwanta ya bacci ba amma magariba na yi misali baka ci abinci ba sai ka kwanta kai bacci to in ka riga ka falka daga wannan baccin to ba za ka ƙara cin abinci ba kuma shikenan wato a wancan farkon lokacin shine bayan magariba kawai lokacin tsayawa da sahur shine lokacin da kai barci kana yin barci in ka falka ba sauran ba sauran wani abu da zaka ci wannan shine ka'ida na ɗaya kenan na biyu kuma idan watan azumi ya shigo haramun ne mutum ya kusanci iyalin shi ko da rana dama wannan ba magana to hadda daddare hadda daddare to sai wasu abubuwa suka faru wannan abubuwa an samu wasu daga cikin sahabbai a sukan dan samu matsala a yanayi na zamantakewan iyali akan kasa daurewa wasu sukan dan kusaci iyalin a ɓoye kamar yadda ayar bakara din ta faɗa alim Allah annakum kuntum taftanuna anfusakum ko fataba alaykum wa afa ankum fala nabashiruhunna wa maksallahu lakum fakulu washrabu wa tatabayyana lakum al-khayt al-baydu min al-khayl al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl a to wasu suna wannan sannan shi kuma maganan yin barci sannan a farka an samu wani sahabi irin yan kuti yaumin ne masu zuwa ne su je su dan yi yan buge-buge su samu abin da za su ci ina nufin masu ƙaramin ƙarfi ya je ya wuni yana aiki da azumi sai lokacin shan ruwa ya zo gida da ya zo gida sai iske ba a tanadi komai ba saboda babu komai ya ce mai ɗakin shi ina abin da za a samu a yi buɗe baki ta ce ai babu komai ce subhanallah na wuni ina aiki na gaji yana jin bakar yunwa ya za a yi ta ce to bari mu ga a tashi a wata dubara ta tashi aka dan bubbuga a tsakanin aka samu abin da za a yi dubara ya abinci kafin ta kammala abincin ya zama ready malamin nan mai gidanta sahabin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama abin ka ya wuni daga jiya kawai ya dan kishin gida yana jiran a samu abinci ya ce sannan yayi bacci sai barci ya dauke shi da barci ya dauke shi sai can ta gama abinci tana gaggawa ta zo ta kama su ta iske labar shi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai can mai gidana ta tabbata zai sha wahala daman ya zo da yunwa gashi yayi bacci kenan addini ya bai bashi daman kuma yanzu in ya falka zai saki ci saboda farko haka ne farkon shigar azumi so da haka ya waye gari ya zarce da azumi to kafin rana ta kai azhar har ya fadi saboda wahala aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin da yake ciki to shi ne sai Allah ya sassauta daga wannan lokacin Allah ya ce to shikenan in dai magariba ta yi rana ta faɗi to a yi ƙoƙari babu laifi mutum zai ci abinci ya sha abin sha kuma ma su ma wancan masu matsalan da iyali an ɗauke musu wannan takunkuma mutum zai iya zuwa ya sadu da iyalin shi mudda dai shine hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-bayd min al-khayt al-sawdi min al-fajr shine har sai alfijir ya keto shine kawai mudda so da haka sai aka dawo yadda muke yanzu mutum zai iya yin barci farkon dare kuma ya tashi ya sake cin abinci matukar alfijir bai keto ba amma a shari'a a farko a kafin a tijrijiyar kafi abin ya kawo nan to kaji inda aka biyo to wannan shine dai a takaice tarihi na azumi na dan maimaita ne a mun yi wannan magana azumin watan ramadana azumi ne wanda yake da falala kwarai da gaske hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi magana akan fallar azumi ba iyaka da gaske akwai hadisin da annabi alaihi salatu wassalam yake cewa kullu amal ibn adama lahu illa as-sawm fa huwa li wa ana ajzibi Allah annabi alaihi salatu wassalam yace Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa kullu amal ibn adama lahu dukkan ayyukan ɗan adam da ya yi nashi ne nashi ne shi kanshi ɗan adam sai ce illa saumu sai azumi fa innahu li Allah tabaraka wa ta'ala ce azumi kam nawa ne wa ana ajzi bihi ni ko ni ne zan yi sakayyar azumi ba zan ce muku ga abin da zan bayar ba tunda kowace ibada ta dan adam tashi ce amma azumi ne nawa anan malamai suka ce Allah ya keɓanci azumi da cewa nashi ne tare da cewa shi ma ko azumin kamar da sauran ibadu dan adam shi ke yi azumin ma shi yake amma sai Allah ya ce azumi nawa ne kawai dan ya nuna daraja da fifiko azumi na ɗaya kenan na biyu abin da ya sa azumi duk ibada babu wata ibada da take hana mutum abin da yake so sai azumi so da haka mutumin da ya yarda saboda wani abu ya bar abin da yake so to lallai wannan abin da dalilin shi bar abin da yake so lallai son shi ya fifita son wannan dan akan wannan abin da yake so dan adam yana so ya ci abinci Ɗan adam yana so ya sha abin sha. Ɗan adam yana so ya sadu da iyali. Ɗan adam baya son ya zauna da yunwa. Baya son ya zauna da kishirwa. Dukkan abubuwa na sha'awa na marmari ɗan adam yana da bukatar shi. Amma ya yarda zai tattara ya bari. Dan me saboda Allah ya ce ya bari to lalle Allah da ya ce ya bari ya yarda ya bar duk abubuwan nan da yake sha'awa saboda Allah lalle ya yarda cewa Allah nan tabaraka wa ta'ala shine koman shi to shi sanya sai Allah ce to duk abinda duk ibada ai babu ibada take hana shahawatu to kenan azumi shi yake tabbatar min da imanin mutum ɗaya kenan na biyu abinda yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce azumi na shine wallahu alam saboda kowace ibada ana iya yin ta dan riya a burge mutane ana iya kirkirar ta a bayyana ta amma azumi dan Allah dan ka zauna da yunwa wa zaka burge dan ka zauna ka ki zuwa gurin iyalinka wa zaka burge dan ka zauna da kishirwa wa zaka burge ashe izan kawai duk wanda ka ga azumi kawai dan Allah ne amma zaka iya tashi in ka ga mutane in da kana sallah babbab in ka ga mutane kai mai kyau ka iya wannan zaka iya in kaga mutane ka ɗauko alqur'ani ka rika karantawa dan mutane zaka iya in kaga mutane ka ɗauki dukiya kai ta bayarwa zaka iya dan a ce kai ka gagara ayi mai kuɗi ne shekara kaza ba kai fashin umara ba shekara kaza ai wane ya je kai wane ka kasa zaka iya ka tafi dan wannan amma azumi babu wani wanda dan shi zaka dora kanka yunwa da kishirwa in ba Allah ba shi kadai duk wanda kaga ya zauna da yunwa da kishirwa bai yi dan ya burge kowa ba so da ashe kowane aiki ana iya yin shi dan a burge wasu banda azumi shi sanya Allah tabaraka ta'ala ce illa sawmu fa innahu li wa ana ajzi bi wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce mana a a Allah tabaraka ta'ala a kowane wuni kowane dare kowane dare na watan Ramadana Allah yana yanta mutum dubu ɗari biyar daga masu zunubi wanda in an yanta ka in Allah ya taimake ka fa yanzu cikin wannan daren da ya wuce an sa sunanka cikin wanda Allah ya yanta daga azabar wuta daga azabar wuta to kai fa wannan har abada ne dan shi Allah ba kyauta da zobe karka ɗauka ana yanta wannan ne bana zuwa baɗi in ya sake wani zunubi yana buƙatar sai an sake yanta shi a'a in dai ka shiga cikin waɗanda aka yanta ko baya da shekara sittin ne to kullum sabbi ne ake yantawa duk wanda aka yanta a baya ya gama ya gama shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai hau mun bare shi mai matattakala guda uku aka ga ya taka na farko sai aka ji ya tsaya ya ce amin da ya taka na biyu sai aka ji ya tsaya ya ce amin da ya taka na uku sai aka ji ya tsaya ya ce amin sai da ya gama hudu ba aka tambaye shi ya rasulullah mun ji kayi amin amin guda uku lokacin hawa mun bari sai ce eh lokacin da zan hau takon farko jibrilu ya zo ya same ni yake ce mun ya muhammadu duk mutumin da aka ambace ka bai yi maka salati ba rugi ma an furajulin zukirta inda hu falam yusalli alayka sai annabi ya ce amin duk mutumin da aka ambace ka a gaban shi bai maka salati ba wannan mutumin Allah ya turmusa hanci shi yace amin yace na biyu sai ya ce mun duk mutumin da ya rayu da iyayen shi har suka mutu bai yi abin da za su ce wani Allah ya maka albarka ba wannan mutum Allah wadaran shi Allah turmuza hancin shi annabi ce amin yace ana uku sai jibril yace min duk mutumin da a watan azumi ya shigo har wannan watan ya fita bai yi abin da Allah ya yanta shi daga wuta ba shi ma wannan mutumin Allah wadaran shi Allah ya tilmuza hancin shi annabi yace amin so haka mu kalla anan ashe akwai wasu sabubba da suke jawowa Allah ya yanta bawa to dan haka ne ya kamata mu dage mun san ko ba abin da zai kawo kusancinka da bawa har ya zama Allah ya yanta ka illa ɗayan abu guda biyu abu na farko shine gudunka da zunubi gujewarka da zunubi abu na biyu kusantarka da nawafilul khair wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi zuwa ƙarshen hadisi so da haka ashe waɗannan ayyukan yawan nafilfili da ƙarin ayyuka da dagewa cikin ibada kula da farillai da ƙarawa da nawafil nisantar zunubai su ne asbab su ne dalilan da suke sawa Allah na yanta bawa a wannan watan Allah ka sanya mu cikin yantattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama sannan idan Allah ya yanta dubu ɗari biyar wannan daren gobe yanta dubu ɗari biyar jibi yanta dubu ɗari biyar daren da aka ga watan sallah gobe za a je idi to a wannan daren kuma sai Allah ya sa a yanta adadin waɗanda duk ya yanta a watan ramadana ɗin gaba ɗaya yau an yi yanta dubu ɗari biyar gobe haka jibi haka gata haka har zuwa kwana 28 ko 29 to ran da aka ga watan sallah sai a ce to daga ranar farko zuwa yau a kilga mutun nawa ne adadin su sai a yanta shine an yi bye bye sai baki so da haka wannan ya nuna falala da watan azumi akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa shahru ramadana shahru khairin wa barakatin yaghshakumullahu fihi bi rahmatihi wa yubahi bikumul malaika ko ya ce watan ramadana wata ne na alkhairi wata ne na albarka don a cikin shi Allah yake lullube mu da rahamashi a cikin watan ramadana Allah yake lullube mu da rahamashi sai ce sannan a cikin shi Allah yake wa mala'iku gori da mu Allah yana wa mala'iku gori da muminai masu azumi sai ce sannan wa yanzuru fihi ila a munafasatikum Allah yana dibi a cikin wannan watan zuwa ga gasasse ne ku cikin ayyukan alkhairi munafasar da kuke cikin ayyukan alkhairi yawan karatun Qur'ani yawan sallolin nafila yawan bada sadaka yawan taimakon gajiyayye da sauransu sannan yawan nisantar zunubai munafasar saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aruhu min anfusikum khairan to tunda Allah yana dibi a wannan watan fayanzur fihi ila munafasatukum fa'aruhu fi fa'aruhu min anfusikum khairan so da haka sai annabi ce to ku nuna ma ubangijin ku alkhairi a wannan watan kowa ya dage ya nuna wa ubangijin shi tashi mutumin kirki ne wato karkai wani abu wanda ba alkhairi ba a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk lokacin da watan ramadana ya zo a iza aqbala ramadanu futihat abawabul jinani wa ughliqat abawabun niran wa sufidati shayatin idan watan ramadana ya taho ya shigo Allah tabaraka wata'ala yana kama kofofin aljanna yasa duk a bude kofofin aljanna duk za a bude sannan yasa a kulle kofofin wuta me hakan ke nufi ai sai in kofar a bude take duk gidan da ka zo da Allah sai ka iske wannan kofar a rufe wannan kofar a bude wanne zaka shiga wanne ne ake nufin ka shiga na kullan ne zaka shiga ko na bude na buɗe to duk idan ramadana ya kama duk wanda ya je lahira a cikin ramadana zai iske daman gidan guda biyu ne to ɗaya a kulle ɗaya a rufe wace kinaya ake maka ina ake so ka je kenan na buɗe to aljanna ce a buɗe wata kuma a rufe sai wani ya ce to ai kafirai suna mutuwa a watan ramadana sai mu ce bari ka jiga ta malam kowane mutum da ka sani gidajen shi guda biyu ne kafiri da a kafiri da musulmi kowa gidan shi guda biyu ne kowane mutum yana da gida aljanna yana da gida a wuta so da haka ana magana ne wannan akan mutanen muminai ne ake magana wannan bai shafi kafiri ba wato gidajen muminai gidajen su guda biyu kowane mumini yana da gida guda biyu kowane kafiri yana da gida guda biyu a lahira akwai gidan shi aljanna akwai gidan shi a wuta so da haka kai mumini mai azumi gidajenka guda biyu ne akwai ɗaya a wuce akwai ɗaya aljanna so da haka watan azumi yana yi sai a buɗe gidanka na aljanna sai a kulle gidanka na wuta it means me ake nufi da ka zo in dai kai mumini ne gidanka na aljanna zaka shiga saboda shi ne yanzu ake bukatan ka wannan ba ana magana akan kafirai bane su kan kafirai wannan maganar su daban ne ai daman ai duk kafiri gidan shi na aljanna ma a kulle ke ba a to buɗewa dan bai faɗi la ilaha illallah ba sai ran da ya faɗi la ilaha illallah sai a buɗe na aljanna buɗe na wuta sai a ga kuma shi wanne zai yi kokarin rufewa da kanshi za ka rufe kanka gidan aljanna ne ka bar na wuta a buɗe ko za ka rufe gidan wutan ne ka bar na aljanna buɗe wannan ayyukanka ne za su fassara ka amma da azumi ya zo to ba ayyukanka ba falalla Allah ce kai tsaye za a kamo gidan wutan a kulle sai a bar maka gidanka na aljanna a buɗe wannan ya isa falalla sannan sai aka ce za a za a ɗaure shedanu anan ne har yanzu daga cikin al'ummar musulmi suna yawan tambaya idan an ce a watan ramadana ana ɗaure shedan amma kuma an ce shedan yake sa a yi zunubi kuma dukkanmu mun sani cewa har yanzu dai a cikin watan azumin ana samun waɗansu waɗanda suna ayyukan sabo to me yake faruwa abin da yake faruwa wallahu alam malamai sun yi maganganu da yawa amma magana wadda ta fi gamsarwa ita ce maganan malaman da suka tafi akan cewa a fawwara wa Allah ilimin shaci Allah shi ya san me yake nufi da wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi san me yake nufi da abin da yake nufi da abin da ya faɗa amma waɗanda suka yi hari suka ce eh ai ashayatin da aka faɗa su ne kafiran aljannu ne ake ɗaurewa amma musulman aljannun su kuma ba a ɗaure su tunda ai su ma musulmai ne to ana samun irin wannan waswasin ne da wannan zigawa cikin ayyukan sako daga masu saban cikin aljannu ba daga kafiran cikin su su kafiran an ɗaure su amma masu saban cikinsu su ne suke zowa su samu ƴan uwansu masu sabo na daga musulmi sai su rika musu wasu wasi shine wanda wasu daga cikin malamai suka tafi akan ma'anan daure shedanu ana nufin kafiran cikin su amma wanda aljannu musulmai to masu sabo daga cikin musulmai aljannu da su ba a daure su su ne suke kawo wannan wasu wasin wasu kuma suka ce wallahu alam abinda hakan ke nufi shine a ai shedani yana iya yi maka waswasi ma ko da yana daure ko da yana daure zai iya maka waswasi amma dai kamar yadda na faɗa a yi a bi a ra'ayin at-tafwid a fawwa ga al'amarin zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah Allah ya san abin da hakan ke nufi annabi ya san abin da hakan ke nufi zai fi gamsarwa fiye da aisha ta'wilat din duk da tawilin zai dan kwantarwa da masu yawan tambaya hankali saboda akwai mutumin da idan ba a shi ku damun tawili an yarda a yi shi lokacin da waƙi'i ya nuna zahirin nassi bai hau tare da waƙi'i ba to sai a yi tawili zahirin nassin nan ya ce za a ɗaure shaɗanu to an ɗaure shaɗanu kenan za a daina sawa mutane suna zunubi tun da daman shaɗani ne yake sanya mutane su yi laifi ko to tun da an ɗaure shi ya kamata a daina zunubi to sai aga a waƙi ba a daina zunubi ba to wannan kenan sai yake nuna mana cewa ashe akwai alamun cewa a shi shi tawilin zai iya samu wurin zama tunda waƙi'in ya saba da zahirin dalilin a wannan dai a gurguje a yau karatunmu ya tsaya akan magana akan fadlar watan azumi kuma ma ba dan ya kare ba nusus din da zamu ambata kawai dai zamu zamu takaita anan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muka faɗe shi a daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya mana gafara albarka annabi sallallahu alaihi wasallama a yanzu kuma zamu shiga karatunmu na uku kai tsaye shine tukuicin da muke aikawa zuwa ga malam Asad Sunna wanda kamar yadda muka faɗa daman zamu canza lokacin tukuicin zuwa yanzu da yamma saboda can cikin dare din malam ya ƙara matsa lokacin karatun shi so ina ga zamu takaita anan wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu